أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبرت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد ‘yan uwa musulmai ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya raya mu sake nuna mana yammacin azumin ramadan goma sha shidda hijiran manzon Allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da miladiya sha shida ga watan maris miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonsa ya karɓa mana ibadanmu da muke a wannan wata mai albarka ba mu gushe ba muna sotul jinni wannan sura mun san abinda take karantar da mu tana kokarin dasa aqida a zukatan al'ummar musulmi duk inda suke kuma tana nuna mana musulmai suna da wasu ɗan uwa wurin halitta wanda Allah ya halicce mu da su ba don komai ba sai don bautansa shi kadai su ne aljanu shi yasa suran ma aka sanya mata suratul jinni suran aljanu ba bautan aljani ba a neman taimakon aljani ba a yin abokantaka da wani aljani don baka sanya halittarsa yake ba ballantana ya zama abokinka ba a zama kuma ɗan gidansu ɗan kore daga nan sai su kai ka zuwa ga halaka amma cikinsu akwai mutanen kirki akwai waɗanda ba na ƙwarai ba don haka mu yi imani suna nan alkur'ani ya ba mu labarin suna nan har sun saurari karatun alkur'ani mai girma daga manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata gare shi don haka wannan yake nunawa wajibi ne musulmi duk inda yake ya zama musulmi na kwarai mai bibiyan abinda Allah da manzonsa suke so to idan ba ku manta ba jiya mun tsaya inda Allah madaukakin sarki yake magana akan su wayannan aljanu suna cewa wato wa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa wa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa
Allah ya ce da duk za su dawo kan hanyar Allah da aljanun da mutane kowa ya koma wa Allah subhanahu wataala ya tsaya irin yadda Allah ya umarce shi, to da Allah ya shayar da su, da Allah ya azurta su, da Allah ya buɗe musu ƙofofin arziki ta inda ba sa ji ba sa gani, ta inda ba sa tsammani. Ƙur'ani ya ce wa manzon Allah fastaqim kama umirta.
Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw.
Yaya.
Innahu bima ta'maluna basir.
Fastakin ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka tsaya, ai ka daidaita kamar yadda aka umarce ka, wa man taba ma'aka da duk wanda yake ya tuba tare da kai ya koma wa hanyar Allah ya bi Allah, wala ta ɗarau, kenan karka karkata, karka bi hanyar da ba ta Allah ba, karka tsallake abin da Allah ya umarce ka da shi. Saboda haka Allah dangane da abin da kuke aikatawa yana kallo ya san kowa. Qur'ani ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib na'am wa man yatawakkal 'ala Allah الله فهو حسبه sai Allah ya ce إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء Allah قدرا ya ce wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah yaj'al lahu makhraja Allah zai sanya mishi mafita cikin dukkan kunci da ya shiga sai kaga ya samu mafita kuma wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani ba mai azurtawa sai Allah abinda ke yawan kawo arziki kuma yasa arzikin ya dawama yawan istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
yaya يرسل السماء عليكم مدرارا sannan ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
malakum ما لكم لا ترجون لله وقارا Annabi Nuhu alaihi salam ya gaya wa mutanensa fa qul tastaghfiru rabbakum kace ku nemi gafaran ubangijin ku yawaita istighfari istighfari na kawo arziki duk wanda ya lizinci yin istighfari sai Allah ya warware mishi matsalarsa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara Allah ya kasance mai yawan gafara ne mai ainihin wato gafarta zunubai idan mutane sun koma ga Allah madaukakin sarki sun tuba sun yi abin da ya kamata sai Allah subhanahu wataala ya gafarta musu shine yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara Allah.
يرسل السماء عليكم مدرارا dalilin istighfari sai Allah madaukakin sarki yursilis samaa alaikum midrara sai ya kawo muku sama ta ya sauko da ruwan sama bayan ruwan ya dauke istighfari na sa ruwan sama ya zo bayan nan kuma me zai muku ويمددكم بأموال وبنين kuma sai sa dukiya ya karu gare ku ƴaƴa ma su yi yawa su zamanto masu albarka kenan dalilin arziki za a samu dukiya dalilin arziki za a samu haihuwa saboda haka abinda dan adam yake yake nema bai wuce wannan ba ya samu dukiya ya samu ƴaƴa masu albarka ya samu kwanciyar hankali zaman lafiya to duk sirrin sa shine istighfari shi yasa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya gafarta mishi ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhanbi ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر sannan ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا
saboda مستقيما haka Allah madaukakin sarki ya gafarta wa manzon Allah abin da yayi da ma abin da ya jinkirta bai yi ba duk an gafarta mishi amma duk da haka manzon Allah kan istighfari a zama guda yana istighfari sau ɗari an yafe mishi zulubinsa amma ya yi istighfari yana neman gafara astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh astaghfiruka wa atubu ilayh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سيد الاستغفار manzo Allah yakan yi ya karanta istighfari a zama guda so 100 yakan kwana yana sallah a ga kafafuwansa ya kumbura Aisha ta ce ya Rasulullah kai da aka gafarta maka sai ce yake Aisha afala akunu abdan shakura ba zan zama bawan Allah mai godewa Allah ba an mini albishir an yafe mini ai ya kamata in ce na gode to idan manzon Allah da aka gafarta mishi yana yawaita istighfari min babi aula mu da ba mu san faith din mu ba ba mu san matsayin mu ba mu yawaita istighfari saboda haka Allah madaukakin sarki ya ainihin wato sanya mutanen nan da aka ba mu labarinsu ko kuma halittar da aka ba mu labari aljanu da mutane gaba ɗaya Allah ya ce da za su tsaya a hanyar Allah su miƙe su yi abin da Allah yake so Allah subhanahu wataala ya ce da mun azurta su ta inda ba sa tsammani da mun shayar da su da mun ba su ruwan sama da mun ba su arziki da mun ba su walwala shi yasa alqur'ani Allah madaukakin sarki sai ya gwada mana ba ma mu kadai ba yahudu da nasara su ma da sun tsaya wa littafin da Allah ya aiko su da shi ya aiko musu da kuma sun yi imani da manzon da na karshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su ma da sun gayi da cikawa sai Allah madaukakin sarki ce linaftinahum fi لنفتنهم فيه na'am ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا Allah ya ce linaftinahum fi ai linaktabirahum fi ma wasa'ana alaihim min arzik mun yi haka ne don mu jarrabe su cikin arzikin da muka ba su arzikin ma in ka samu jarabawa ne talauci ma jarabawa ne Allah madaukakin sarki ya ce mun halicci dan adam ba don komai ba don mu jarraba su Allah madaukakin sarki yayi ne don ya jarraba mai arziki jarrabawa ne talauci ma jarabawa ce linabtilahum linabtilahum Allah madaukakin sarki ya kawo ne don ya jarraba su ai linabtilahum linabtilahum fi don mu musu jarrabawa a ciki wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات sai ce yaya وبشر الصابرين su wane ne asabiru الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا
to إليه me راجعون Allah zai musu أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah ya ce subhanahu wata'ala wato zai kawo mana jarrabawa Allah madaukakin sarki ne farkon aya
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju' lalle zamu jarrabe ku da wani abu na tsoro wal ju'i da yunwa in kaga tsoro ya faru ana firgice ana cikin tashin hankali kowa na cikin jin tsoro jarabawa ce in kaga yunwa ya zo jarabawa ce sannan wa naqsin min al-amwali ونقص من الأموال sannan والأنفس za والثمرات mu jarrabe ku da ainihin tauyewa daga cikin tawaga daga cikin abin da Allah ya ba ku na dukiya dukiyan ya ringa raguwa jarraba ka za a yi in ka samu jarrabawan ka koma wa Allah karka ce na ga dukiya na na raguwa watakila wani ne ya sa min hannu ka je wurin boka a'a koma wa Allah wal anfusi was thamarat za mu jarrabe ku wurin rayuwa jarrabe ku da ciwo a jikin jarrabe ku da mutuwa ƴaƴan itace mu jarrabe ku da su gonakinku komai jarabawa ne ba ma kawai wannan ba a wani sura ya ce da tublawunna fi amwalikum wa لتبلون في أموالكم وأنفسكم sannan ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا tublawunna fi amwalikum wa anfusikum za mu jarabe ku cikin dukiyoyinku da kawunanku wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira za ku rika jin miyagun maganganu daga wurin yahudawa da nasara su yi ta sukan addinin ku su yi ta kawo makirci iri-iri yanzu kwanan nan makirci daga Amerika dan majalisar Amerika ya fito yayin magana yace boko haramun asalinsa daga Amerika ce in kun ji kun ji in ba ku ji ba ya kamata ku sani kun samu labari ko duk wannan wahala da aka ringa yi da boko haramun dan sponsorin aqidar su ayi wane ne ayi wane ne duk daga wurin su akwai wanda kuma ya taɓa ba da labari shirin makirci da aka yi na mai tatsi ne ai mun san mai tatsi ne a nan gari amma wannan da yawa yara ba su san lokacin da aka yi mai tatsi ne ba wannan unguwa daga nan har can duk ƙonewa ya mai tatsi ne 1983 shekara nawa yanzu 83 84 ne ko 1984 to duk dai bambancin shekara ɗaya ne an yi mai tatsi ne a kano an yi mai tatsi ne a yola an yi a gombe an yi a maiduguri bai tafsira su da ‘yan ƙara ƙato, kun ga yanzu suna ta dawa ko? ‘yan alƙur'ani yau suke alƙur'ani kawai wanda ya fara wane ne maro mai tatsi ne a sai ɗaukar ɗawainiyarsa ne aka ɗauki ɗawainiyarsa don ya zo ya birkita al'umma a to in ba toshewan basira ba ka ce wai kai yanzu baka da da hadisi ba alƙur'ani kawai to in alƙur'ani ne ƙur'ani ya ce kai sallah ya kake sallah raka'a nawa gaya mana raka'a hudu na sallan azhar alqur'ani akwai alaran makaranta min aya gaya mana raka'a uku na sallan magriba alqur'ani karanta mana aya in yayi yayi sai karanta maka alhamdulillah fatir samawati alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula yaya ja'ilil malaikati rusula nuli أجنحة مثني وثلاثا ورباع sai ce يزيد في الخلق ما يشاء iyakar rashin hujja in ji ma'alar rama ya ce iyakar rashin hujja wanda bai da hujja wai aka ce kawo sallan azhar raka'a hudu sallan magariba raka'a uku la'asar hudu asuba biyu sai karanto wannan aya da Allah yake magana kan mala'iku alhamdulillah fatiris samawati wal ardh godiya ya tabbata ga Allah wanda yake shine kage halittar samai da kasai sannan ya جاعل الملائكة رسلا sanya mala'iku suka zamanto su ne manzanni masu kawo wahayi daga wurin Allah أولي أجنحة kuma mala'ikun nan suna da ainihin wato fuka-fuki yaya مثني akwai mai fuke guda biyu وثلاثا akwai mai fuke uku akwai mai ورباع fuke hudu ce to fuke biyu na kaga sannan asuba yake fuka-fuki guda uku sallar magariba fuka-fuki guda hudu sallar nasa iya kan rashin hujja ko ya ce da qur'ani ya dogara amma yanzu yana sallah kuma bai samu hujja a qur'ani na raka'a uku hudu ba amma mu da muka zauna lafiya mun bi alqur'ani sai muka bi sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da muka yi sallan azhar raka'a hudu muka kuma yi sallan magariba raka'a uku muka yi sallan isha raka'a hudu muka yi asuba'i raka'a biyu muka yi azhar hudu da wa muka yi koyi da manzon Allah mai manzon Allah yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka nake ka zauna lafiya kuma Allah madaukakin sarki ya aiko mana da manzo daga cikin mu wanda yake man- manzon nan yatlu alaihim ayatihi هو الذي بعث هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ka zo iyakan hujja a rarrama wa yu'allimuhumul kitaba wal hikima ina koya musu littafi me littafin alqur'ani wal hikima me hikima hadisi sunna saboda haka sai kenan kaga in kana son ka zauna lafiya ka bi alqur'ani ka bi sunna amma ba haka ba sai kai ta kame kame kai ta kame kame ka kamo nan ka kamo nan ka rasa hujja saboda haka a sai kaga daukan dawainiya Yahudawa da Nasara suke ɗaukar ɗaunin irin wannan don a yaƙi musulunci da musulunci, saboda kada musulunci yawa. Kuma tarihi ya nuna ku duba ku ga a cikin musulmai akwai ‘yan Ahmadiyya, ‘yan Ahmadiyya, ɗariƙar Ahmadiyya. Su ‘yan Ahmadiyya ba su yadda cewa annabi Muhammad manzon Allah ba. ne. Waye annabi a wurinsu Ahmadu Gulam? Kun san suwa suka ɗauki ɗawainiyarsu? Asali daga Turai aka yi sponsor ɗinsu. ‘Yan Kadiyaniya, za ka same su asali a Indiya, ka same su a Pakistan, ka same su a ina ne, su sun ce su musulmai ne amma ba su yadda da Muhammadu Rasulullah Ah, to baka yadda da Annabi Muhammadu bai na sallah ina imani Qur'ani ya shaida da kansa Allah ya shaida huwa allazi arsala rasulahu هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله wa kafa billahi وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله
Ya- wannan ya isa shaida huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan Muhammadur Rasulullah wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama mutumin shaida wa ya aiko Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda kunyansa da Allah yake ba ko ina Allah yake kiransa ba inda aka kira Muhammadu ba su wuce su hudu alqur'ani ba kai tsaye sauran wurare da Allah yake kira sunan manzon Allah Muhammadu Muhammadu ba da shi yake magana kai tsaye yana bada labari gashi ce Muhammadu Rasulullah can ya ce wa ma Muhammadun illa rasul
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ya ya أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم wa ma Muhammadun illa rasul annabi Muhammadu ba kowa bane face manzo ana ba mu labari ne ko ma kana Muhammadun aba ahadin ما min- كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ma kana Muhammadun aba ahadin min rijali annabi Muhammadu ba uban ɗaya daga cikin mazajen ku ba labari yake ba mu har yanzu allazina amanu والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم wa amanu bima nuzila ala muhammad kuma suka yi imani da abin da aka saukar wa annabi ana ba mu labari kinan kaga amma kai tsaye Allah ya ce ya muhammad ina yake a qur'ani hawo amma Allah ya kira sauran annabawa da sunayen su da ku ya adam ya ibrahim ya ibrahim a'rid an يا hadha إبراهيم أعرض عن هذا sannan ya kira annabi adam ma ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ya kira annabi musa ma يا موسى إني أنا الله رب العالمين ya kira annabi isa ma يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله to amma ina ya muhammad babu sai dai ya rasulullah ya nabi Allah in Allah zai yi magana da shi dubin da Allah ya tashi jero annabawa sai da ya tashi ina magana da manzon Allah ne amma yace inna auhayna ilayka إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ya ya وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا
haka Allah ya fara ku duba ku gani Allah madaukakin sarki yana magana da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shiga suratul nisa'i ka gani inna auhayna ilayka lalle mun yi wahayi ilayka zuwa gare ka mun yi wahayi zuwa gare ka kaga ba a ce ga Muhammad gare ka kama auhayna ila nuhi إلى نوح والنبيين من annaba wanda بعده suke bayansa wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa kaza wa kaza wa kaza duk sunan su aka rinka kira don girmama da masu amma da Allah yake magana da manzon Allah ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha يا أيها النبي اتق الله ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة agar ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu manzon Allah tsada da amincin Allah tabbata gare shi akwai abin da yayi wa Allah sai Allah ya zarge shi da abin amma saboda kunyarsa da Allah madaukakin sarki yayi ana mishi fadan amma kamar ba da shi ake yi abasa wa tawalla عبس وتولى sai yaya أن جاءه sai لعمه Allah ya ce me وما يدريك لعله يزكى ko yaya أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى to ka zo kan mutumin وأما من جاءك يسعى ya yake mutumin وهو يخشى فأنت عنه تلهى kalla كلا إنها تذكرة Mhm.
فمن شاء ذكره في صحف to mukarrama ba sai ka je karshe ba saboda haka manzon Allah Abdullahi makaho ya zo yana so ya musulunta amma manzon Allah hankalinsa na kan manya-manyan larabawa shugabanni saboda in sun musulunta al'umma za ta musulunta kaga tunaninsa mai kyau ne shi ko wannan yana cewa allimni mimma allamaka Allah shiryar da ni gaya min abin da Allah ya nuna maka manzon Allah kuma yana kan wanyan wancan manya saboda haka ga mai musulunta su ko wancan da yake biyo su ba Allah ya san ba musulunta za su yi ba amma har yanzu manzon Allah na kwaɗayi sai Allah ya sako da aya ce abasa wa tawalla ya gimsa fuska kuma ya dake an ja'ahu al'ama don makaho ya zo mishi wa ma yudrika la allahu yazakka me ya sanar da kai wata kila so yake ya tsarkaka wanda in ya tsarkaka kuma wa'azin ka yi mishi amfani ayi ka ka kawo ba da manzo Allah ke ba sai can karshe Allah ya ce wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wannan wanda ya zo maka yana gaggawa yana sauri wannan makaho amma kai fa'anta anhu kai talahe hankalinka ba wurinsa yake ba to shi ne mai imani shi ne na gaskiya wancan ba musulunta za su yi saboda haka duk yadda Allah ya dinga girma manzon Allah hatta rayuwar manzon Allah sai da Allah ya rantsa da shi ce la amruka la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahu Allah ya rantsa da rayuwar manzon Allah ra- la amruka da rayuwarka Allah yake rantsuwa manzon Allah sai da amincin Allah su fita Allah na da dama ya rantsa da komai amma mu in za mu yi rantsuwa sai mu rantsa da Allah baka ce na rantsa da annabi baka faɗin haka annabi cewa yayi man kana ha- man kana halifan fali halifin duk wanda zai yi rantsuwa ya rantsa da Allah ko da sunayen Allah. saboda haka ya ku yan uwa lalle za a jarrabe ku da jin maganganu daga ahlul kitabi yahudawa da nasara da kulle kulle iri iri kun ga sun kullo mana mai tatsi ne sun kullo mana boko haramu in kaga wani abu ya zo wanda za a yi wa musulunci tarnaki a sanya matsala mafi yawa su suke sai sun yi sun gama yi daga baya sai su bayyana yanzu kuma suna nadama to ya kamata a yi bincike al'umma mu zama to masu hankali ba kowane lokaci abu ya zo haka za a karɓe shi ba don haka Allah yana gwada mana za mu jarrabe ku jarrabawa eh wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarat sai Allah yake wanda suka yi hakuri
sabiri wayanda suka yi hakuri saboda an jarrabe su suka yi hakuri suka bi Allah madaukakin sarki ka musu bishara su ne masu hakuri yaya suke الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه su ne راجعون waɗanda in musifa ya same su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma duk wanda ya faɗi wannan Allah madaukakin sarki in ya jarabe shi da jarabawa zai canja mishi jarabawan ya kawo mishi mafita ya kawo mishi sauki cikin abin da Allah ya jarabe shi da shi saboda haka wannan kalma ce mai kyau da musulmi koyaushe ya samu jarabawa sai ya rika komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zamanto yana roƙon Allah Allah ya shigo cikin lamarinsa dangane da jarabawan da ya samu ɗaya daga cikin matan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kafin manzon Allah ya aure ta lokacin da mijinta ya rasu sai ta karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tana faɗin wannan ummu salma tace Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran min annabi yace duk wanda ya faɗi wannan Allah zai canja mishi jarabawa sai canja shi da abin da yake shi alkhairi tace miji na ya rasu kuma sahabi ne na manzon Allah kuma yayi shahada auren yaki yanzu yaya za a yi in samu mijin da ya fi shi tana gama iddan ta kaba sai manzon Allah ya aiko da kansa yace a gaya mata yana son ta ta samu mijin da ya fi nata ko ba ta samu ba ninkin ba ninki ƙarshe ta zamanto cikin matan manzan Allah saboda haka duk wanda ya samu wannan jarabawa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya canja mishi da mafi alkhairi Allah ka gafarta mana saboda haka jarabawa da duk zuwa ta ko ina innama amwalukum wa auladukum fitna إنما أموالكم وأولادكم فتنة Allah ya ce dukiya da ƴaƴayenku ƴaƴayenku da dukiyanku fitina ce gare ku saboda haka kada su dauke hankalinku la tulhikum amwalukum wala auladukum an يا zikrillah أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ya ku masu imani kada dukiyanku da ‘ya'yanku su ɗauki hankalinku ga barin ambaton Allah, kullum ku mai da hankali wurin tunawa da Allah maɗaukakin sarki, kada ‘ya'ya da dukiya su shagaltar da ku ga barin ambaton Allah maɗaukakin sarki. Hadisi ya zo daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, Amr bin Auf, Al-Badari, radiyallahu anhu, yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace wallahi mal faqra akhsha alaikum ku wannan al'umma tawa inji manzon Allah ba talauci nake ji muku tsoro ba walakin ni akhsha an tumsada alaikum ad-dunya ina tsoron a shimfida muku duniya kama busitat ala man kana qablakum kamar yadda aka shimfida wa waɗanda suke gabanin ku fatanafasuha kama tanafasuha ku koma kuna gasa da rige-rige wurin neman duniya wa tuhulikakum kama ahlakatu sai ta halaka ku kamar da ta halakar da wanda suka gabata kowace fitina kowace al'umma tana da fitina wa fitnatu ummati almal fitinan al'umma na shine dukiya kowa kuɗi yake so duk wanda ka wai wani mai waka yace ana ana karamar murya murya saboda kuɗi haka ne ana kuma babban murya saboda kuɗi in ka ji ana tada bala'i da tashin hankali ana rigima zaka samu saboda kuɗi in ka samu ana wani ladabi kaɗan kaɗan a hankali ana ana biyayya shi ma don neman kuɗi ne ana rikici ba iri iri wai wani dan fashi irin yan sane kun san yan sane ko masu yanki a juhu irin ran kasuwa sai wani dan sane sai yanki a juhun wani yana yanki a juhun wani sai dan sanda ya gan shi dama dan sanda na neman mai laifi ko bayan ya yanki ya ɗauke kuɗin shi kenan sai ɗan sanda ya kira shi kama shi kawo kawo sai ya karba yana karba shi kuma sai ya sa kuɗin a juhu so shi ɗan sanda sai ya je ya samu mai wanda aka mishi zane ya ce gata ma da shi duba a juhunka sai ya duba a juhun sai ya ga an yanke mu yace la yace zo zo zo kai ka yace sata ne na zo ma amma an fasa sata ga wanda ya karba eh to kaga kenan a sai to amma ba kowane ɗan sanda yake haka ba ko ba kowane ɗan sanda yake haka ba eh hankali da waya banda da bayana ko eh saboda haka akwai na kwarai a cikin su muna musu addu'a Allah ya ƙara gyara system din amma muna kira ga gwamnati ya ƙara musu albashi in an ƙara albashi an inganta albashi an inganta abin da ya kamata za a ga da wuya a samu abin da yake bai dace ba ko nan kamar ka shiga za ka samu jami'an tsaronsu albashinsu yana da kyau ko shiga nijar albashinsu suna da kyau balantana ka je saudi arabia ka taɓa ganin a saudi arabia ɗan sanda ya tsaye da kai ka sa hannu ka ce dala malam ga wannan ai kana ce ga wannan an kama ka kenan ka shiga uku to saboda haka ya kamata a inganta jami'an tsaronmu idan albashinsu ya yi kyau komai ya yi kyau sai ka ga an yi aiki yadda ya kamata amma yanzu da daddare ana cikin da ka zo ka tsaya da moto ka haska ke ba muna nan alhaji muna nan Allah kiyaye me tsaro yana maka yana maka bara kaga akwai matsala ko ko ma me ka dauko ba ruwansa yana iya wucewa Allah ya shirye da mu baki saboda haka manzon Allah tsira da mishin Allah tabbata gare shi ya ce ba komai yake tsoro wannan al'umma ba yana tsoro mata ainihin wato duniya idan aka buɗa duniyan ya zamanto duniya kawai mutane suke so eh dan adam ya zamanto kuɗi kawai yake so bai tunanin komai sai duniya to sai ya halaka irin yadda al'ummar da suka gabata aka bude musu duniya duniya ta halakar da su hadisi na gaba wato Abu Sa'id al-Khudri yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi yace inna aktsara ma akafu alaikum mafi girman abin da nake jin tsoro mafi yawan abin da nake jin tsoro gare ku ma yukhrijullahu lakum min barakatil ard abinda Allah madaukakin sarki ya fitar muku daga cikin albarkar ƙasa eh wakilin malamai ya kamata ya zauna a sama ku sama mishi wuri a sama wakilin malamai a da agaji da tashi malam ba tashi zai ba malam zauna da agaji can dama a tsaya ka san shi to a agaji in ga dama ma ya kwana a tsaye agaji yake amma ba malamin kujera eh saboda haka manzon Allah tsirara min shan Allah su tabbata gare shi ce mafi girman abin da nake ji muku tsoro ai wato albarkar ƙasa ta fito muku ila wama barakatul ard menene albarkar ƙasa qala zahratud dunya shine ainihin wato kawar duniya ku duba ku gani duniya kullum idan arziki mafi yawan arziki ana samu ne a ƙasa Qur'ani ya ce wa fis sama'i rizqukum وفي السماء رزقكم وما توعدون Allah madaukakin sarki ce wa fis sama'i rizqukum arzikin ku na sama da kuma abin da ake muku alƙawari arzikin sama yana saukowa ne ƙasa in an yi ruwan sama ruwan sama yana saukowa da arziki shi yasa kuskure ne ka zauna baka noma ba wanda yake dogaro ga Allah a zahiri da ka ganshi ka ga mai dogaro ga Allah irin manomi manomi ai cikakken dogaro ga Allah ne ga ga alamar ga hadari ya je ya binne dukiyarsa ya shigar ya yi kaza ya kira ya koma ya kwanta yana jiran ikon Allah aka yi ruwan sama ruwan sama ya fito da shi kaga dogaro ga Allah in haka in ma ba a yi ruwan sama ba abin yana cikin ƙasa zai iya lalacewa shi dai ya dogara ga Allah ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah sai kenan kaga cikin noma akwai arziki da Allah ke kawowa amma da zaka je ka binne masara ka sanya shinkafa inabi ka binne duk abin da zaka binne a ƙasa idan ruwan sama bai zo ba zai fito a sai wa fis sama'i rizqukum arzikin ku na sama sai Allah ya sauko da ruwan sama sai ruwan sama kuma ya fidda tsirrai a fara'atun mata haruthun أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون a fara'atun mata haruthun ba ku gari ba abinda kuke nomawa noman da kuke yi ku je ku binne iri ku sa a ƙasa ku yi kaza ku yi kaza ku sa a yi kautu a yi haro a yi wane ne ku binne duk abinda kuka binne a antum tazra'unahu am nahnu zari'un bayan kun binne shin ku ne kuke fitar tsiron ko mu muke fitarwa inji Allah Allah ne yake fitarwa in muka ga dama sai ku binne sai a bar shi sai ya lalace haka ba zai fito ba sai ku koma cikin tashin hankali na binne kaza na sa kaza ban samu a sai kenan arziki yana zuwa daga sama sannan ta gold da azurfa da zinari da wane ne da petrol din nan da kuke kallo ake tunowa ƙasa sai da ya sauko daga sama ya shiga ƙasa shi yasa dubi da Allah ya wa Najeriya arziki yanzu a Najeriya mai na Najeriya ya fi na kowanne a duniya kyau za ku yi mamaki muna da wani mai da ake kiran shi Bonny Light. Ku samu wanda suke sanin harkan petrol ku ji. Ya yake ana samun sa a can wurin Port Harcourt. Har Saudi Arabia sai ta zo Najeriya ta sayi wannan don ta hada da shi ta markaɗa nata. In kun saya kaɗan aka hada da naku can sai ya ba ku wani quantity mai yawa. Sinadari ne. Mu ne muna cikin wanda Allah ya ba wa wannan sinadarin duk duniya. arzikin da Allah ya wa Najeriya. Abin da muke so kawai muna son manajoji ne na kirki a Najeriya, wanda za su ƙara kulawa da lamuran ƙasar. Ga petrol, ga abubuwa da yawa Allah ya bamu. Allah ya fitar arziki ba ma wannan ba, idan ka koma yanzu gold da kake kallo mata suke sakawa, in ka tashi daga jihar Zamfara, ka shiga har Sokoto, ka dawo Niger, duka a kwance suke kan gol wannan rikici da kuke ganin na kidnapping ai wane ne a sace da yawa daga cikin maganganun akwai gol a ƙasa gol arziki ne mai yawa Allah ya wa ƙasa bayan man fetur Allah ya bamu arziki na gwada-gwada shi yasa shugabannin wannan ƙasa Allah madaukakin sarki sai ya tambaye su amana da ya ba su dole ne a tsaya a kiyaye wannan amana mafi yawansu karatu suka yi kyauta a wurin gwamnati da dukiyar gwamnati ba su ba har mu 'yan baya da muka biyo baya mun yi karatu kyauta primary school ina primary na san lokacin da littafi na na rubutu exercise book zai cika in kai wa stokifa ya kama bakin ya dan yaga ya bani sabo ko kun samu wannan mun mun samu an raba mana kyauta eh gashi wannan ruwa yake mun samu a da ma ire irenka za za a samu mana amma nan waye samu ya daga hannu babu babu sai da eh wato ai kai dottijo ne ka gani a kai ma dottijo ne wannan duk ga farge mu yaran nan waye samu babu ka je asibiti kana zuwa kawai a rubuta maka magani ka je makaranta uniform mun je muna makaranta za a baka uniform har da na PE za a baka uniform har da na ranar hutu za a baka uniform ka je ka canja za a baka ainihin wato base duk za a baka abinci za a baka kyauta kai ba ma wannan ba ranar hutu za mu yi layi ana raba mana kuɗi na makaranta na transport da za ka hau zuwa garinku kuɗi duk mun karɓa ko kun karɓa saboda haka a sai kenan kaga Allah madaukakin sarki wannan damar da ya bayar wannan arzikin har yanzu arzikin na nan duk da yawan can a wancan lokaci akwai karancin mutane Najeriya na da karancin mutane yanzu kuma an karu amma China miliyon nawa ne biliyan amma har yanzu arzikin su na nan suna yin abin da ya kamata mu miliyan bai wuce 150 250 in ya kai officially ma ba ba a kira haka saboda haka sai kenan arziki na Allah madaukakin sarki yana nan a ƙasa kuma yana son bayan Allah su fito da arzikin nan su yi godiya wa Allah da ni'imar da Allah madaukakin sarki ya ba su shi yasa manzon Allah tsirara mincin Allah sabata gare shi yace wato Allah ya ba mu wannan dukiya don ya jarraba mu saboda haka linaftinahum fi sai Allah madaukakin sarki yace mai ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce mun yi wannan ne don mu jarraba su wa man yu'rid ay wa man menene yu'rid an zikir rabbih duk wanda ya kaurace ya bijircewa ambato na Allah madaukakin sarki ya zamanto ya bijirewa alqur'ani mai girma to Allah madaukakin sarki yace za mu dandana miki dan karin azaba yasduku azaban sa'ada Allah yace za mu shigar da shi wani azaba wanda yake mai hauhawa Allah subhanahu wata'ala zai sanya shi ya kallafa mishi ainihin wato azaba kamar yadda alqur'ani yace falamma nasu ma zukiru bihi fatana alayhi فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء sai yaya حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون saboda haka falamma nasu ma zukiru bihi lokacin da suka manta da irin abin da aka musu wa'azi da shi an yi musu wa'azi an tsorata su Allah amma gaba daya ba shine a gaban su ba duniya ce a gaban su to tunda sun zabi duniya Allah ya ce fatahana alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofofin komai ko ina kudi na shigowa kudi na shigowa amma Allah bai musu wannan ba sai don jarrabawa don talala istidraji akaznahum baghatatan sai Allah ya ce sai muka kama su lokacin da ba sa zato ba sa tsammani sai ga ainihin wato kamu daga Allah madaukakin sarki Allah ya kama su ya zamanto ya ainihin wato halaka su kenan ka ji tsoron Allah kada ka ga kofofin arziki ya bude maka maimakon ka gode wa Allah da ni'imar da ya maka ka koma kuma kana saba wa Allah idan Allah yana son ka da alheri sai ya maka wa'azi sai a kwace dukiyar ka ɗanɗana wahala domin akwai wanda shi dukiya in an bashi yana kallon kamar yafi kowa wannan bai san Allah ba ai Allah ba haka yake ba ai duniya Allah yana bawa kowa da musulmi da kafiri amma imani ba kowa Allah yake bawa ba sai wanda ya zaba shi yasa a lahira babu wanda zai samu rahama sai musulmi mai tsoron Allah da ya bi Allah da gaskiya amma kafiri fa amma insanu idza mabtalahu rabbuhu فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه me ونعمه yake cewa فيقول ربي أكرمن eh وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه sai yaya فيقول ربي أهانن sai Allah yake كلا بل لا تكرمون اليتيم sannan ولا تحضون على طعام المسكين sannan وتأكلون التراث أكلا har yanzu
لما da saura وتحبون المال حبا جما
saboda haka fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama dan adam haka yake wanda ba musulmi ba musulmi kan ya kamata yana ya gane yana da imani yana da littafin da yake guiding ɗinsa kafiri idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu idan Allah ya jarrabe shi ya girmama shi wa na'amahu ya bashi ni'ima yaga ya samu duniya ta ko ina fa yaqulu rabbi akramani sai ce kai ni ubangiji na ya girmama ni eh jin jin dadi yana cin kaho yana ji da kai kenan wanda cikin musulmi ya rika ji da kai yana irin wannan Allah ya kamanta shi da irin wayannan wa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu in ko aka jarrabe shi fa sai aka takura arzikin nashi sai aka kwace dukiyar sai aka kwace mulkin sai aka kwace lafiyar aka kwace abin da yake da shi fa yaqulu rabbi ahanan sai ce ni kan Allah ya walakanta ni in ya ga suwa ne da dukiya ce mu dai duniya na wallahi mu ai yan rakiya ne kawai suwa ne muka rako wai ya dauka duniya in aka same ta shikenan kaman wannan yafi kowa a wurin Allah ai a wurin Allah wanda yafi kowa shine wanda yafi me tsoron Allah inna akramakum indallahi إن atqakum أكرمكم عند الله أتقاكم wanda yake mafi girma a wurin Allah shine mafi tsoron Allah wanda yafi tsoron Allah shi fi daraja a wurin Allah amma a duniya ba wanda yafi kuɗi ba kuɗi ba komai bane ba ga ga mai kuɗi ba wani an bashi kuɗin amma ba lafiya yana da dukiya yana da komai amma bai isa yi bacci ba yadda zaka yi bacci yanzu kai kana sa kanka kawai kana kwanciya sai bacci har da mishari amma shi ba ruwansa wani babban alhaji abokinsa da suka taso tare ya zo ya kama shi ziyara ya ba shi abinci aka ci abinci aka yi komai yana zaune a gabansa yana jira za su gana kafin su gana sai ga abokin ya fashe yana bacci yana min shari sai ya tsaya ya kalle shi ce, Allah sarki da Allah zai bani kamar wannan da na gode gashi da dukiyar da komai kai yanzu baka san bacci ni'ima bace sai ka rasa kai yawo gari nan kowa na bacci karfe 1 dare karfe 2 karfe 3 duk an yi bacci kai idon ka biyu ka nemi baccin ka rasa ya juya nan ya juya nan babu bacci sai ya sha kwaya wani sai an bashi magani ya sha kwaya shi yasa yara masu shan kwayoyi benelin in an sha ba za a ji kaman dan dizziness ka ji alamar bacci ba to in ka tsaya kuma baka yi bacci ma sai ya zama mai buguwa an sha benelin saboda magani ne na mura yana sanya jiki ya dan mutu sai kai bacci to wannan ya sha ya ƙi bacci da ya ƙi bacci sai ta bugar da shi sai zama bugagge shi sa dole a sa ido akan irin wannan kenan ni'ima ce bacci Allah ya baka gashi nan mai dukiyar da komai kullum sai ya sha kwaya ya afa kafin ya bacci wani in yayi baccin ma awa ɗaya ko awa biyu akwai wanda na sani cikin manyan mutane a Najeriya ya ce min wallahi baya iya yin bacci sai karfe shida na safiya throughout cikin dare bacci yake- har- hi- ganawa yake da mutane ai wannan ai wannan sai shida yayi yayi sallan asuba an yi sa'a ana sallan kenan da an yi sallah sai ya kwanta karfe shida ya kwanta bakwai takwas yace takwas da rabi ya tashi ba zai sake wani baccin kuma sai gobe kamar haka ba to kai yanzu a ɗauki kawai kyauta yanzu amma kyautar miliyon ɗaya sai ya hana ka bacci haka ne ko ba haka ba wani ya ce ba miliyon ɗaya ba dubu ɗari ma sai ya hana shi bacci wani babban mutum a ƙasar nan ya ba wani abokinsa kyautan kuɗi gwamna ne gwamna ne class mate ɗinsa da ya zo sai ya ce a bashi naira miliyon ɗaya bai taɓa ganin miliyon ba ana bashi miliyon ya karɓa ya dinga kuka yana kuka sai ya kira sakataren gwamnati ce mai faru da wannan ah wannan ne abokin ka yace wallahi tun da yazo duniya bai saba rike miliyan ɗaya ba kai yanzu kana gwamna ba fa tsohon gwamna ba gwamna ne mai ci yanzu a Najeriya yace kuka yake yace saboda miliyan ɗaya yace yace wane ne da Allah ku ƙara mishi miliyan tara ya je ya mutu yace ƙara mai tara ya je ya mutu eh saboda ka sai ya kara min tara yanzu ka- miliyan ɗaya ya sa shi kuka yanzu to miliyan goma fa a gaida gwamnan kebbi eh ka gani gwamnan jihar kebbi ne wannan jihar su allah rama gudun kyauta saboda haka sai kenan kaga wato wani kawai alheri in ka bi shi sai ka hana shi bacci don haka alheri yana da kyau akwai wanda aka mishi alheri aka bashi kudi sai ya rungumi wanda ya bashi kudi gari ga duka yana kuka yana ciwo saboda alheri saboda haka sai kenan ka zauna ka yi alheri ka taimaka ka yi abin da ya kamata sai Allah madaukakin sarki ya ƙara taimakonka don haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay sannan qur'ani yace ayahsabuna annama numidduhum bihi min ma'in أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين sai yace me نسارع لهم في الخيرات Allah ya tsoro بل لا shin يشعرون waɗanda suke ganin dukiyansu da ‘ya'ya na ƙaruwa gare su suna tsammanin wai alheri ake musu ana ƙara musu alkhairi sun fi kowa ne ha ba su sani ba ne istidraji ne wasu talala ne saboda haka sai kenan waman yu'rid an zikri rabbih nasluku azaban sa'ada duk wanda yake ya bijircewa Allah madaukakin sarki ya bijircewa littafin Allah za mu ainihin wato kallafa mishi ya ta ainihin wato gamuwa da wahala da tashin hankali Allah subhanahu wataala ya sanya cikin wahala da tashin hankali Qur'ani ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم kuma yace يتفكرون wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika وإنه لذكر لك ولقومك سيتمي.
وسوف تسألون saboda haka sai Qur'anin nan Allah ya saukar ne don manzon Allah ya bayyana wa duniya ya bayyana musu irin abin da aka saukar musu Allah madaukakin sarki ya kawo wato abin da zai raya al'umma ya nuna musu matsayin Allah subhanahu wataala sannan wa innahu la dhikrun laka ai ambato ne gare ka daraja ne kima ne gare ka wali qaumika da al'ummarka da aka saukar da wannan littafi na alqur'ani ga manzon Allah ɗaukakan bai tsaya gare shi ba ɗaukakan ya kai har zuwa ga al'umma sa baki ɗaya har gare mu ga baki ɗaya saboda haka to wannan littafi ɗaukaka ce gare mu wannan littafi littafi ne da Allah yake son bauta mace da shi to kada mu yadda mu bijire wa littafin wa man a'rada an zikri fa inna lahu ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
ya ya ونحشره يوم القيامة أعمى قala rabbi قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت qala بصيرا kadhalika قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها
sai ce me وكذلك اليوم تنسى wa man a'rada an zikri duk wanda ya bijire wa zikirin Allah ambaton Allah alqur'anin Allah fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa na kunci rayuwarsa za ta shiga kunci bayan nan ya kauce wa qur'ani rayuwarsa ta zama to cikin wahala saboda bai bi Allah ba yinin kiyama zai tashi makaho sai ce ya Allah lima hashatani a'ama wa qad kuntu basira ya Allah me nayi ka tada ni makaho alhalin a duniya ina gani Allah sai ya ce haka ayoyinmu suka zo ka manta da su ka fita sha'aninsu kai ma yau za a manta da kai a fita sha'aninka cikin wutar jahannama Allah ka saba mu bane Allah ka kiyashe mu saboda haka bin littafin alqur'ani Allah madaukakin sarki zai sanya albarka cikin wanda duk yayi da'a yayi biyayya ga alqur'ani wa man yu'rid an zikri rabbih yasluku azaban sa'ada duk wanda ya bijire wa littafin Allah zai samu ainihin wato zai gamu da azaba azaba na ainihin wato wato mai hauhawa Allah madaukakin sarki zai sanya azabarsa ta zamanto mai hauhawa kamar da Allah ya ce ma sadakakum fi saqar ما سلككم في sai سقر suka ce mai قالوا لم نك من المصلين sannan ولم نك نطعم المسكين sannan وكنا نخوض مع الخائضين sannan وكنا نكذب بيوم الدين sai yaya حتى أتانا اليقين kaga da yake yasluku azaban sada a sai kenan su ‘yan wuta in sun shiga wuta za a tambaye ku, a tambaye su ‘yan wuta kenan ma sadakakun fi saƙar, me ya shiga da ku wutar saƙar, ƙaro sai suka ce lam naku minal musalli, ba ma cikin masallata, walam naku nut'imu miskin, ba ma ce da miskinai, saboda haka rashin yin sallah da rashin taimako shi ya kai su wuta, saboda haka sai kenan wa man yu'rid an zikri rabbih yasluku azaban sa'ada duk wanda ya bijire wa littafin Allah ya zamanto ya bi wani son zuciyarsa ya mutu akan haka zai shiga azaba mai hauhawa ba ma kawai azaban ba za a kama shi Allah ya ce kuzuhu fagullu summal jahim خذوه فغلوه sai yaya ثم الجحيم صلوه sai yaya ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه saboda me إنه كان لا يؤمن بالله العظيم saboda haka ‘yan wuta in sun shiga wuta kafin su shiga za a ce ku zuhu fagullu, kamo shi, ku kamo su, ku musu ƙunƙumi, sannan wutar jahannama ku ƙona ta da shi, su mafi silsilatin zar'uha sabaƙo na zira'an fasuku ku shiga da shi, kenan ma sadaka kun fi saƙa shi ne waman yu'rin an zikin rabbihi yasluku azaban sa'ada. kenan wannan azaba da aka yi mishi za a shigar da shi ya shiga azaba azaba mai hauhawa don haka Allah madaukakin sarki ya nuna mana duk wanda ya bijire wa Allah madaukakin sarki ya bi hanyar da ba ta Allah ba zai game da azaba mai hauhawa a yin alkiyama kuma a nan duniya wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام na'am ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء mm.
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya gwada mana kenan wato duk mutumin da yake ya bi wani hanya ba ta shiryar Allah ba ya nemi shirya da ba ta addinin musulunci ba eh wa man yuridu an yudillahu in Allah ya nufin ya bada shi ya ji al-sadrahu dayyikan sai kaga ainihin wato zuciyarsa ta kasance cikin kunci cikin damuwa cikin tashin hankali kai ka ce kamar wanda ke takawa yake hawa zuwa sama saboda haka haka zai shiga cikin kunci ya shiga cikin wahala saboda Allah madaukakin sarki ya nuna mishi ga hanyar gaskiya ya bi amma bai bi ba tunda bai bi hanyar gaskiya ba to kuma kada ya tsammanin cewa zai samu ainihin wato taimako samu taimako daga Allah subhanahu wataala Allah muke roƙo ya ƙara mana jagora ya sanya mana albarka cikin abin da muke gabatarwa linafsinahum fi wa man yu'rid an dhikri rabbih yasluku azaban sa'ada sai Allah ya ce mai وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله
To wannan أحدا aya nan za mu tashi gobe in Allah ya da wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada muna fata Allah madaukakin sarki ya kara sanya albarka cikin abin da muka gabatar har yanzu taimakon marayu kamar yadda muka sani muhimmancin sa na da girma maraya yana da kima yana da daraja muna ƙara kira ga sauran ƴan uwa duk wanda ya samu dama ya kawo gudumawa don tallafawa marayu saboda ba da tallafi don taimakon maraya wani abu ne da Allah yake murna kuma yake farin ciki da shi har yanzu muna samun taimako ɗaiɗaiku akwai injiniya Muktar Isa sarkin Fulanin Muri ma'aikaci a Nigerian Port Authority shi ma ya shigar da naira miliyan ɗaya gudumawa zuwa ga maraya ga marayu Allah ya saka mishi da alkhairi akwai tasiru baballo namu ɗan gida alhaji baballo wanda ke can abuja shi ma ya sanya gudumawa na naira dubu ɗari biyu allah ya saka mashi da alkhairi akwai abbas abbas abdullahi balalau eh, wanda ke abokinsa suna tare shi ma ya shiga da naira dubu ɗari biyu allah ya saka da alkhairi akwai jamilu ɗan umma shi ma ya sanya naira dubu ɗari saboda haka wannan duk ƴaƴanmu ne su ma suna koyi da abubuwa da ake yi sun ba da gudumawa saboda Allah already har ma ya shiga cikin account na marayu saboda haka wanda duk suke da niyan ci gaba da taimakawa marayu su ci gaba da kawo tallafi kofar abu da yake Allah muke roƙo ya saka wa kowa da alkhairi kuma in Allah ya da gobe akwai wato cin abinci da aka shirya wanda za mu ci tare da marayu guda ɗari biyu mun gayyaci ‘ya'ya marayu har su ɗari biyu za mu yi buɗe baki tare da su a makarantar FCE Yola da mun tashi gobe daga karatu haka can za mu wuce in Allah da an shirya musu liyafa don a ci abinci da su a sanya musu murna da farin ciki da jin daɗi saboda su gane cewa har yanzu akwai waɗanda suke kulawa da su suke ba da tallafi don a kula da marayu ina addu'a Allah ya sanya albarka cikin wannan taro da za a gabatar gobe da kuma wanda muke ci gaba da gabatarwa a yau Allah ya da muna addu'a Allah subhanahu wataala shi kara mana jagora akwai bako da yace zai taho kun ga wata kila akwai wani poster a waje da aka sa dan gidan shugaban kasa na Najeriya yana zagawa don kai ziyara wurare daban-daban amma dai mun wuce dama karfe shida muke tashi saboda haka ga dukkan alama wata kila sun yi latti ba su iya isowa ba tunda ba su iya samun isowa ba ba zai hana mu tashi ba in sun iso suka yi mana fatan alkhairi to muna musu fatan alkhairi ga wannan ziyara da suka shirya suka taho tun daga Abuja har zuwa nan don kawo ziyara a jihar Adamawa. To, ga Abdurrahman da kuma Abdullahi jikokin shugaba, kowa ya kawo dubu biyar biyar, saboda aka so masu yi koyi, da Abdurrahman da Abdullahi ina suke. sun boye ko to ga suna to ga Abdurrahman na Abdullahi da Burana to ga suna kowa ya kawo dubu biyar to Allah ya saka alkhairi saboda haka a sa kwamitin marayu Allah ya sa yin albarka haka muke so a yi ta koyi ko haka muna muna addu'a ga su masu kawo ziyara da suka yi kawo ziyara duk da ba su dace da samu mu akan lokaci ba muna fatan gaba sa kawo wannan ziyara Allah ya rufe mana da addu'a اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين